أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na juma'a sha biyu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da sha bakwai da watan mayu watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam shekara dubu biyu da sha tara miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a jiya mun kwana a ƙarshen watan suratun nur yau za mu tashi farkon suratu watan suratul furqan sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله يتي تبارك الذي نزل الفرقان على أبده ليكون للآلمين نذيرا نفارن wannan sura suratul furqan sura ce wadda ta sauka a garin makka banda ayoyi eh, kamar da ibn abbas ya ce guda uku na kusan ƙarshe wanda ban da su sura ce na harin makiya ta sauka ne a bayan kafin hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sannan kuma wannan sura tana da ayoyi aƙalla waton ta da aya saba'in da bakwai ta da aya guda saba'in da bakwai kuma abinda take karantar da mu tana karanta mu fannin tauhidi abinda ya shahi waton aƙida gyara alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan sura har yau tana karantar da mu akan da'awar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta yadda kafirai suka yi inkarin alkur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin alkur'ani domin mu fahimce shi shine farkon sura sai Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira watan albarka ta tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala kathratul khair yawan alkharrai da tarin albarka gaba ɗaya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda allazi nazzala alfurqana shi shine wanda ya sabkar da alfurqan ai wanda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da kuma ƙarya ma'ana wannan alkur'ani mai girma kenan yana rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya sai Allah ce liya kuna lil'alami na nazira Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka shi ala abdihi akan bawansa wane ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya ce albarka marar iyaka tarin alkharrai gaba ɗaya su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi Allah shine wanda ya sabkar da alfurqan wanda yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya malamai suka ce malaman ulumul qur'an suka ce alfurqan ismun min asma'i alqur'an suna daga cikin sunayen alqur'ani to Allah ya sabkar da shi alkur'an ala abdihi akan bawansa kaga sai Allah subhanahu wata'ala ya danga manzon Allah da cewa bawansa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya maimaita irin wannan a hurare da yawa in kana karanta alkur'ani Allah ya ce alhamdulillahi ay subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakana hawla a farkon kafi kuma Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja a suratul jinn Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kanu kanu yakununa alaihi libada kaga duka wannan abdihi kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka manzon Allah bawon Allah ne haka manzon Allah sallallahu ya karantar da sahabbai yace kada ku zuga ne da watan nasa suke zuga annabi Isa dan na na Maryam sai dai ni bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne har ma ka ce ba suna da manzon Allah ya fi so a rayuwa kamar ka kira shi da Abdullahi bawon Allah to Allah ya ce watan liyakuna lil alamin nadhira Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da shi alkur'ani ne dan manzon rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance lil alamin dukkanin talikai al alamin jam'u alam duk da shi ma alam kin nan kullum ma sai wallah duk abinda ba Allah ba fa huwa alam to shi ma cikin talikai to Allah ya ce ya sabkar da alkur'ani akan abawansa shine shugaban halitta don ya zamanto mai gargadi wato annabi sai ya kasance wato yana gargadi ne gami ga tahalikai kaga manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi kadai ne Allah ya kebance ba shi damar ya zamanto gargadi wa al'umma gaba daya amma dukkanin dukkanin annabawa da manzanni kowa idan ya zo Allah yana yana aiko sa ne zuwa ga mutanensa baki daya amma shi manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk duniya manzon Allah rahama ce da kowa da talikai gaba daya jama'a muna fahimta to shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisi Imam al-Bukhari da kuma hadisin Imam Muslim hadisin da Jabir dan Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu wa arda ya rawaito daga manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi yake cewa annabi yace utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli an bani abubuwa guda biyar wanda ba annabin da aka baiwa su kafina jama'a muna fahimta manzon Allah yace Allah ya yi min kyautar abubuwa guda biyar kafina ba wani annabi a duniya da aka ba wannan abubuwa guda biyar daga cikinsu sai manzo Allah ya ce kanan nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa dukkanin annabin da Allah ya turo Allah yana aiko sa ne zuwa ga mutanensa keɓance bakin mutanensa baki ba ya keɓance kawai amma sai manzo Allah ya ce wa bu'ithu ila nasi amma ni kuma Allah ya aiko ni zuwa ga mutane baki daya wannan daga cikin khasa'isur rasul daga cikin abin da manzon Allah ya keɓanta da shi a duniya gaba daya jama'a mun fahimta Allah ya samu dace to sai Allah ya ce allazi lahu mulku samawati الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نعم ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله يتي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا idan baka gane waye Allah ba sai Allah ya ce allazi lahu allazi lahu mulku samawati wal ard wanda shine mamallakin sammai guda biyu eh guda bakwai Allah subhanahu wataala shine wanda yake mulkin sammai guda bakwai wal ard sannan kuma mulkin ƙasa gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan baka sani ba na Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ard wanda ya aiko alqur'ani mai girma akan bawansa shine wanda mulkin sammai yake banta gare sa sannan kuma shi ke da mulkin kasai jama'a mun fahimta sai Allah ce walam yattakhidh waladan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala bai riki dan da ba Allah subhanahu wa ta'ala baya da dan da Allah ya barranta a dangana masa ɗanɗa Allah bai buƙatar ɗanɗa lam yalid wa lam yulad shi Allah bai haihu ba sannan kuma ba a haihe shi ba to shine Allah ya ce wa lam yattakhid waladan shi Allah bai riki ɗanɗa ba bai haihu ba kuma ba a haihe shi kuma bai da buƙatar ɗanɗan sai Allah ya ce wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma Allah subhanahu wataala bai da wani abokin tarayya a cikin mulkinsa babu wani wanda suke tarayyar gwagwarmayar gabatar da tadbirin shu'uni ne ibadihi gabatar da wato abin da ya shahi jujjuya lamarin bayan Allah subhanahu ta'ala babu wanda yake taimaka mu Allah cikin wannan abin jama'a muna fahimta amma yau duk abinka a rayuwa kana buƙatar matar da za ta dafa maka abinci a gida duk abinka duk mulkin ka kana buƙatar ka dora ministrori da konseki ne da za su dinga baka shawara gungula da mulkin ka amma shi Allah subhanahu wataala sai ce walam yakul lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya a cikin mulkinsa wajen sarrafa sarrafa a gudanar da mulkin Allah subhanahu wataala shi Allah bai bukata abokin tarayya sai Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in kuma shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci dukkanin komi duk wani abu a rayuwa Allah subhanahu wataala shine ya halicce sa Allah shi ya halicce ka yi maka baki yi maka kunne yi maka komi na jikinka yayi sama yayi ƙasa yayi rana yayi wata yayi tauraru yayi ruwa yayi iska yayi komi a rayuwa rayuwa shi Allah subhanahu wataala shine wanda halji komi da komi komi da kowa a rayuwa jama'a muna fahimta sai Allah ce wa khalaqa kulli shay'in shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci dukkanin komi ba wani abu a rayuwa face halitta ce ta Allah subhanahu wataala fa qaddarahu taqdiran sai Allah subhanahu wataala ya daidaita halitta komi a rayuwa jama'a kadibi yadda Allah subhanahu wataala ya halicci da annabi Adam kadibi yadda Allah ya halicce ka a matsayinka na mutum faƙaddarahu taqdiran ya kaddarta ya daidaita halitta ka matukar daidaitawa cikin halittar Allah ba taba ganin ba karkata a cikin halittar Allah subhanahu wataala ka dibi sammai da Allah ya daidaita su ba taba jin an ce ga sama ta tsage ba ko ta karkace tana buƙatar a zo a gyara ta ka taba ji ba taba ganin ba cikin halittar dan annabi Adam da Allah ya maka mutum sai a ce maka hancin da Allah ya maka yayi feri me bari a samu ka sabon hanci ka taba jin wannan wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira sai Allah subhanahu wataala ya daidaita halittar komi wato baya babu tauya a cikin halittar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نعم.
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Allah ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan quraishawa mushrikan larabawa Allah ya ce wattakhadhu surrika min dunihi koma bayan Allah subhanahu wata'ala alihatan abubuwan bauta ba dai ba sai Allah ya kashi a jam'i kuma a siga na kira sai Allah ya ce alihatan dan aliha jam'u ilahun ne idan aka ce ilahun abin bauta al-ma'bud kuma aka ce aliha kidan jam'i shine to Allah ce wattakhadhu min dunihi sai suka rika koma bayan Allah subhanahu wataala alihatan abubuwan bauta suwa su larabawa ƙuraishawa kafin zauro shugaban halitta annabi muhammad sun kasance ba abinda suke bautawa sai gumaka jama'a muna fahimta abinda mutum zai yi da hannayensa ya je daji ya ne ya dibi katon ice ya sassaƙe sa ya yi masa mutum mutuni sai ya kawo ya ce ubangijinsa ko ya na- ya nemi laka ya gyara ta ya kwaba ya yi halicci mutum da kansa sai ya dawo ya ce wannan shine ubangijinsa Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi aliha sai suka riƙa koma bayan Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce alihatan abubuwan bauta asnaman ma'ana suka riƙe gumaka su ne abubuwan bautansu sai Allah ya ce la ya khluquna shay'an wa'annan abubuwan ba sun taɓa halittar komi ba ba sa iya halittar komi a rayuwa abinda suka rika suna bauta Allah ce la ya khluquna shay'an ba su iya halittar komi a rayuwa ba su yi ba kuma ba za su yi ba nan gaba har abada gumki bai iya halittar wani abu a rayuwa da ofa talib wal matsalub sai Allah ya ce wa hum yukhlaqun bal ma su halitta su aka yi wanda ya suka kera su su halitta su aka yi kuma suka kera wa'annan abubuwan jama'a muna fahimta Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan la yakhlaqun ba sa halitta la yakhluquna wa la yamlikuna li la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna bal su ne wanda ake halitta sai Allah ce wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a sannan kuma waɗannan abubuwan da Qurayshawa suke bautawa Allah ce la yamlikuna li anfusihim darran ba sa iya watan amfanar da kansu ba sa iya taimakawa kansu ta bangaren idan za a cutar da su su yi defan durkin kawunan su su kare kawunan su Allah ce wallahi ba su iyawa jama'a muna fahimta gumki da mushriki zai doka ya bautawa Allah ce idan ka zo cutar da shi shi ba zai iya kare kansa ba sannan wala naf'an kuma bai iya jayo wani amfani wa karan kansa jama'ar wanda bai iya amfana da kansa da wani abu bai iya kare kansa iske ya cancanta ka ka bauta wasa ta ya za ku riƙe wanda bai iya karewa kansa cuta idan ta zo ba zai iya kare da kansa ba ta ya ku kuke neman kariya wa gare sa ai wannan ya an kai matuƙa wajen wawanci da rashin hankali kenan jama'a mutum ne misali yake kai saman hanya kana ganin shi da wani tsohuwar riga shi ta tsage har bai ko hannaye ba hannu guda ya guda tsayi wando guya ta tsage can ya tsage alamar kana ganin shi mabukaci ne sai ya zo wajen ku yana neman taimako ya ce dan Allah ka taimaka mai dala biyar ya shefi ya sai fiya wata sai ka ce a'a yi abin da nake bukata ba ni kilon shinkawa dan Allah zai baka wanda yake neman ruwan dala biyar kin fiya wata ta ya zaka neme shi mi kilon- kilo guda na shinkafa ai wannan tsabar rishin tsabarwa wajen rishin hankali kenan Allah ce su halitta su aka yi idan ka zo ka cutar da su Allah ce ba sa iya kare kansu da wata cuta sannan kuma ba sa iya ganin wani amfani na rayuwa su jayo wa kansu sai Allah ce wala yamliku na mautan sannan kuma ba sa mallaki ba sa da mallakin mutuwa ba su ke kashewa ba Wa- wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba sa iya amfana da kawunan su da wani abu wato na cutarwa ko kuma nami wato na na, na cuta sai Allah ce wala yamlikuna mautan sannan kuma ba sa rike ba sa iya amfana da kansu ba sa rike da mutuwa ba sa iya kashewa kuma ba sa iya rayarwa wanda bai iya rayarwa wanda bai iya yin ka ba kuma bai iya kashe ka dan ne zaka bota wasa sai Allah ce wala yamlikuna mautan wala hayatan kuma ba sa rike da rayuwarka ba sa rike da mutuwarka yadda ka gansu ka halice su ko ka yi su wa'annan gumakar to kai ma halitta ka aka yi akwai wanda ya halice ka kuma idan ya tashi ganin dama sai Allah ya kashe ka kuma idan Allah ya ce za a kaɓi rayuwarka dukkanin su su taru ba wanda ya iya amsar rayuwa babu wanda ya iya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da kai wallahi wala yamlikuna mautan wala hayatan ba sa rike ba sa da mallakin mutuwa ba sa iya kashewa kuma ba sa iya rayarwa ba wanda yake kashewa ya raya sai wa sai Allah subhanahu wataala daga lokacin da dan adam ya sa tunanin akwai wanda yake rayarwa ya kashe bancin Allah subhanahu wataala wallahi ba musulmi bane dukkanin musulmin duniya yayi ittifakin ba wanda yake rayarwa kuma ba mai kashewa sai Allah subhanahu wataala baka ji abinda Allah ya ce ba tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in شيء قدير سيتي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا shi Allah shi ne allazi khalaqal mauta shi Allah shi ne wanda ya halicci mutuwa da kanta shi Allah shi ya halicci ta wal hayata kuma shi Allah ya halicci bi rayuwa da kake rayuwa da ita shi Allah shi ya halicci ta sai Allah ce mun yi wannan ne ya buluwa kun dan Allah ya jarrabe ku wai ayyukum ahsanu amala wani ne zai kyautata aiki tsakanin sa wa Allah subhanahu wataala sai Allah ce wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura sannan kuma ba sa da mallakin tashi su ba su iya kashewa kuma ba su iya rayarwa kuma ba su iya sawa ai tashin alkiyama jama'a mun fahimta sai Allah ya ce وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون نعم.
فقد جاءوا ظلما وزورا Allah ya ce wa qalan ladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura Allah ya ce wa qalan ladhina kafaru wa inda suka kafirta Allah yana ba mu labarin manzon Allah da jama'arsa sun kareta manzon Allah Allah ce wa qala allazina kafaru wa'inda suka kafirce da bin alqur'ani mai girma suka kafirce wa manzon rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam suka ce in hadha kun ga wannan alqur'ani da manzon Allah yake karantawa ifkun iftarahu kiran ƙarya ne ya ƙagasa jama'a alƙur'ani manzon Allah yake karanta musu suka ce wa manzon Allah makaryaci lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah wa anzir ashiratakal aqrabina kawa dangin ka makusanta gargadi nasiha manzon Allah duk ya tara famikinsa sai ya ce masu wai shin za ku gaskata ni idan na baku idan ne muku magana suka ce ma jarrabna alayka kadiba mu taba jin kai ƙarya ba a rayuwarka tun kana yaro sai da suka sura wa manzon Allah al-amin amintacce bai ƙarya bai cin kuɗin mutane sai manzon Allah ya ce wa anzartukum naran talazza ina muku gargadin wata irin wuta mai kuna nan take Abu Lahab ya tashi ya ce alhada jama'atana dan wanga ne ka tara mu dan wannan kawai ka tara mu tabballaka ya Muhammad ce wannan musiba da kake kira mu ta tabbatar gare ka sai Allah ya turo a a ayoyi har yau ana karantarwa akan azaba Abu Lahab shi da Allah subhanahu wataala ce wa qala alladhina kafaru wa inda suka kafirta sai suka ce in hadha lalle wannan alqur'ani ai ma hadha alqur'ani illa kadhibu wannan alqur'ani da kuka ji Muhammad yana ta karanta muku kawai kiran ƙarya ne ƙarya ce manzon ai suke da bakin su suka ce ƙarya ce manzon Allah yake yi dan gatan Allah Allah ya turo shi annabin ƙarshe aka ce ƙarya ne yake yi sai Allah ya ce wa'ana su sai su suka ce wa'anahu alaihi qaumun akharun ai wasu tawaga ce wasu mutane suka taimaka mashi akan wannan akan wannan abin suka ce ai ƙarya ce shugaban halitta ya zo da shi wa anahu alaihi qaumun akharun ai ista'ana ala jam'ihi bi qaumin akharin ya ta, ya te, ya samu taimako su cinkin wasu mutane suka ba shi goyon baya har yanzu yana karanta da mu wannan littafin ƙarya ce shike yi sai Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura hakikan su mushrikan makka kafir su karyata alqur'ani Allah ce sun zo wani irin zalunci hakikan sun zo da wani zunubi mummuna wanda ba a taɓa samun irin wannan zunubi ba sun ɗauki kaya mai girma a bayan bawon su karyata alqur'anin Allah littafin Allah subhanahu wataala magana ta Allah subhanahu wataala Allah ce to duk wanda ya karyata ba su ba duk wanda ya karyata alqur'ani to faqad ja'u zulman wa zura ya zo wa zalunci wani laifi wanda yake mai yaunin doka a gobe alkiyama sai Allah ya ce وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا Allah ya ce wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila Allah ya ce wa qalu sai suka ce bayan sun ce wa manzon Allah makareci kaga Allah ya turo shi da sako da alqur'ani da ya zo ya yi wa'azi suka ce makareci ne sai suka ce ai asatirul awwalina tatsuniya ce ta mutanen farko zance ne na mutanen gatana ce ya tattaro na mutanen farko yake baku labari ai ai ma'adawa kaza samudawa kaza ga mutanen kaza ga fir'auna ai mai kaza suka ce asatirul awwalina tatsuniyar mutanen farko ne ai ba komai bane ya rasa aikin yi ne shi sa yake zo yake ta karanta muku wannan tatsunoni iktatabaha wanda waton ya rubuta da shi annabin to ai Allah subhanahu wataala daga cikin hikimar sanya manzon Allah ummi shi manzon Allah ummi ne ya ga ce al-ummi alladhi la yatiqu al-qira'ata wal kitaba wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba manzon Allah ummi ne annabi bai iya doka takarda ya karanta ya ga rubutu ne waga kaza ne bai iya bai iya karatu ba kuma bai iya doka alƙalami ba ya rubuta bai iya ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce baka iya rubutu ba da wala ta hutu bi yaminika ko idan lartabul mubtalin da ka iya rubutu to da sun ce kai ne ka tsaya cikin ɗaki ka rubuta alqur'ani amma sai Allah ya sai manzon Allah ummi bai iya rubutu kun bai iya karatu ba suka ce to fahiyatum la alaihi bukratan wa asila shine ake karanta masa daman yayi kofikin abin ne yayi kofikin abin ne shine ake karanta musu sahir marice sai ka ya ce qur'ani ne an yo mai wahayi jibril na zo masa ce duka wannan tatsuniya ce yake yi da ya samu cikin littafan mutanen fare da ya samu ya rubuta ta suka taimaka mai akan rubuta wannan tatsuniyar shine yake karanta mana sahir da mayammaci wannan ba wani abu ne kawai tatsuniya ce ka ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala wannan malamai suka ce daga cikin abin da yasa Allah subhanahu wataala bai saka da alqur'ani ba gaba daya duka annabawan Allah suka gabata kowanne annabi qur'ani littafin sa ana sauka masa shine gaba daya jumlatan wahida kai tsaye a baka littafi banda shugaban halitta annabi Muhammad sai Allah ya saka da alqur'ani munajjiman wanda yake rarrabe malam suna ce daga cikin hikimar sabkar da alkur'ani rarrabe na harin tasbitu fa'adar rasul akwai tabbatar da zuciyar manzon Allah duk lokacin da aka bata wa manzon Allah da rai idan yayi wa'azi yayi wa'azi mutane suka ki imani sai Allah ya saukar da alkur'ani ya ce fasbir kai hakuri sai a saukar da aya ai mutanen farko ma haka suka yi kuma annabin su yayi hakuri da haka kai ma fasbir kama sabar ulil azmi minar rusul kai ma kai hakuri sai manzon Allah ya sauki ya ji sauki a zuciyarsa zai zo ya karanta musu alkur'ani amma sai su karyata suka ce daga cikin hikimar saukar da alkur'ani a rarrabe aya bayan aya sura bayan sura malamai suka ce akwai tabbatar da zuciyar manzon Allah dan Allah ya sanya wa manzon Allah abin da ke cikin zuciyarsa na yauni suka ce abu na biyu daga cikin waton sabkar da alkur'ani rarrabe at-tahaddi wal ijaz ana nuna maka buwaya ta alkur'ani mai girma duk lokacin da kafirai suka nemi wani abu sai Allah ya bashi amsar ga abin da ya kamata ya ce wa kafirai dawa ma yanti qur'anil hawa manzo Allah bai faɗi sarransa abu na uku suka ce kuma taysiru hifzihi wa fahmihi akwai saukin lokacin da duk aka sauka da alkur'ani rarrabe to mutane za su yi kokarin iya haddace shi da kuma fahimtarsa ibnu abbasin Allah ya kara masa ya dace mu zamanin manzon Allah idan annabi ya karanta mana aya biyar yace ba mu ba mu karawa gaba sai mun haddace su mun fahimce su mu yi aiki da su sabon manzon Allah kenan radiyallahu ta'ala anhum wa arda sannan na hudu malamai suka ce daga cikin hikimar saukar da alkur'ani a rarrabe musayaratul hawadis wa tadarruj fi tashri akwai abin da ake cewa musayaratul hawadis wani abu zai faru sai a zo tambayar manzon Allah hukunci to sai Allah ya sakar da alqur'ani dan dan a samu rizqi wannan problem kin jama'a muna fahimta abu ne zai faru zamanin manzon Allah sai a zo tambayar hukunci sa wajen annabi sai Allah ya sakar da aya ga yadda ya kamata a yi kamar da muka karanta a baya cikin suratul nur kamar yadda kuma ya zo irin misalin suratul mujadala wata ta zo ta ce manzan Allah ka ji abin da faru da mijina ya min zihari Allah ya sakar da hukunci a wani zai faru sai Allah subhanahu wataala ya sakar da hukunci sannan wata da fi tashri kuma bin abin mataki mataki wajen shari'antar da shari'a kaga abin da shahi zakka makka aka tun makka aka fara umarnin zakka amma ba a kawo bayanin zakka ba abin da ta fayyace ta da hili sai lokacin da aka zo garin Madina shan giya tun maka Allah ya haranta amma ba a haranta kata'iyya masu da aka zo madina jama'a mana fahimta wannan daga daga cikin hikimomi ne na na saukar da alkur'ani watan kai watan rarrabe to shine Allah ya ce wa qalu sai suka ce asatirul awwalina kawai tatsuniya mutanen farko ce iktataba ha ya zauna ya rubuta ta ya tsara ta fahiya tumla alaihi bukratan wa asila shine yake karanta gare mu sahi da murci sai Allah ya ce قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض نعم.
إنه كان غفورا رحيما Allah ya ce kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ka gaya musu ya shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam anzalahu alladhi ya'lamu sirra wanda ya sabkar da wannan littafi da kake karanta musu cewa da alqur'ani wanda ya sabkar da shi shine alladhi ya'lamu sirra fis samawati wanda ya san duk abin da yake sirri ne a sammai wanda ya san abin da ku ba ku sani wanda yake cikin sammai jama'a muna fahimta akwai abin da ku ba ku sani ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila amma shi ilimin Allah subhanahu wata'ala wa qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya kewaye ko ina to Allah ya ce wanda ya saukar da alkur'ani ake karanta muku shine wanda ya alamu sirra fis samawati ya san abin da ke cikin sammai sannan kuma wal ard ya san abin da ke cikin kasai kaga abin da ke cikin sama in ba abin aka baka labari baka san komai ba kai dai dan kana ganin girgije kana ganin tauraru da rana to abin da ke gaba ka san shi sai abin da Allah ya baka labari kuma to shi Allah ya san duk abin da ke cikin sammai abin da ke cikin ƙasa akwai wata halitta kuna tafi tare wataƙila ma ka ci abinci ka riga mata kai baka ma san ta ba amma shi Allah ya san ta ya alamu sirra fi samawati wal ard ya san abin da ke cikin boye cikin sama sannan kuma duk abin da ke boye cikin doran ƙasa na Allah subhanahu wataala ya san shi wannan abin jama'a muna fahimta kai zaka nemo abinci ka kawo gidanka dan matarka da 'ya'yanka amma wallahi halittun Allah da suke cikin wannan abincin naka Allah yawa da suka san su ba sai dai kawai Allah ya baka ladan ka ce da su kai da baka san su kuma Allah ya kaddara kai wajen ka za su ci abinci jama'a muna fahimta sai Allah ya ce innahu kana ghafurar rahima amma idan kuka dawo kuka tuba mu Allah subhanahu wata'ala kuka fahimci cewa alqur'ani na Allah subhanahu wata'ala ne kuma aiki da shi wajibi ne biyansa wajibi ne to fa innahu kana ghafurar rahima tabbas Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai gafara ne sannan kuma Allah subhanahu wata'ala mai jinkai jama'a mu dibi irin yadda kafirai suka karyata alqur'anin Allah subhanahu wata'ala amma kuma sai Allah yake musu tayin Allah subhanahu wata'ala yake musu tayin yin tu ba don ka gane Allah subhanahu wata'ala yana son bayunsa da yawa sun kafircewa alkurani amma sai Allah ya muke musu tayin idan suka gane suka fahimci abin suka dawo suka bi Allah subhanahu wata'ala to shi kofar Allah ta tuba kullum buɗe take kofar Allah kullum buɗe take idan ka tuba shi Allah subhanahu wata'ala wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan Allah mai yawan gafara ne da duk wanda ya tuba jama'a mu tuba Allah subhanahu wataala sai Allah ce idan kuka tuba to tabbas Allah subhanahu wataala ya kasance mai gafara sannan kuma Allah subhanahu wataala mai jinkai ne wato Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala yace kadibi unzuru ila hadha al-karm wal jud ka jibi irin wannan karanci da kuma kyauta baiwa ta Allah subhanahu ta'ala ta yadda sun karyata alqur'ani mai girma amma kuma Allah subhanahu ta'ala huwa yad'uhum ila ila tawbati war rahma Allah yana kiran su zuwa ga tauba zuwa ga tuba da kuma rahama Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya ce وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نعم.
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا Allah ya ce wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakunu ma fayakuna ma'ahu nadhira Allah ya ce wa qalu sai suka ce su waye har yau kuffari kafiran maka ne saboda girman kansu da kuma kauce wasu akan littafin Allah subhanahu wataala sai suka ce ma li hadha ar-rasul me ya samu wannan da yake ikirarin kuji ma li hadha ar-rasul me ya samu samu wannan manzo ba su ce mali hadar rasuli ba eh mali nabiyin lahi su suka ce mali hadar rasul me yake damuwar wannan da yake kiran kanshi shi annabi wanda yake kiran kanshi shi annabi wai ya akulu ta'ama wai annabi ne wai ke cin abinci jama'a muna fahimta mali hadar rasul ya akulu ta'am wani irin annabi ne a ce Allah ya turo ka daga sama ya turo maka alkur'ani ka karanta muna kuma a ce kana cin abinci mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi yadda muke da buƙatar mu ci abinci haka ashe shi ma yana da buƙatar abinci yadda muke buƙatar mu je mu yi cefane haka shi ma yana buƙatar ya je kasuwa ya yi cefane yadda muke buƙatar mu je mu yi kasuwanci haka shi ma yake da buƙatar ya je kasuwanci in dai kai annabin Allah ne in dai kai annabin gaske ne ai bai kamata Allah ya bar kai wahala ba a rayuwa jama'a muna faita kafir su ga yawa manzon Allah wannan magana mali hadar rasul ya akulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaqi kuma yana tafiya cikin kasuwa ga manzon Allah yana shiga kasuwa dan kasuwanci dan kasuwa ne wannan yana maka cewa kakka zauna matsayinka na ustaz aran malam baka kasuwanci kullum kana jiran sai sai mu take da suna manzon lazi ta shigo ka shaidin ka da ka zauna kudin manzon lazi ka tsaya ka tashi ka nemi na kanka ka je kai sana'a ga hakure sha suna zargin manzon Allah in shi annabi ne dan mi zai tsayawa yana taya kasuwa bai tsayawa a kawo masa wannan na nuna maka cewa matsayinka na malami ba shi bane ke nuna maka zauna gida baka sana'a wallahi ke nemi sana'a don kare mutuncin kanka neman sana'a wajibi ne manzo Allah sallallahu alaihi cewa ba abin da yafi alkhairi abinci mafi alkhairi kamar ka ci abincin da kai zuwa ka nemo daga hannuwanka yace wa inna nabiyallahi daud kun ga annabin Allah annabi dauda kana ya akulu min amali yadihi annabin Allah annabi dauda ci yana cin abinci ne sai ya je yayi zuwa yayi kira sannan ya samu abin da zai kawo iyalinsa annabin Allah kenan annabi dauda kafi abubakar zama ustaz ne kafi abubakar zama malami kafi umar bin khattab zama ustaz alaramma da yake zuwa kasuwa ke kasuwanci haka wannan matsayinka na malami wallahi kare mutunci ka musamman wannan zamani nemi sana'a don komi kan ajinta rike ka rike Allah ya sanya mata albarka ya fi maka tsaya sai an kawo maka in dai ka tsaya kullun sai an kawo maka to mutanen mu ba abin da suke da bukata wannan lokaci kamar a gan malamai sun walakanta a rayuwa so ake a ganka wai kai matsanka na malam bai kamata ka sa babbar riga ba ka sa riga mai kyawu gani ake yanzu da an ware ganin ka da babbar riga ka samu wata giznar ka dinka ka sa ga kuma wata salula ta jika 200 ka rike kuma kana shiga wata mota sai a ware ganin malamancin sun lalace wai lalanci na wai shi shi amma ba lalanci bane wai kai dan kana malami to kai annabi ne ko sahabi ne kai Allah ya ce wala wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah ka nemi duniya amma wala tansa da sai baka min ka nemi abin lahira cikin abin da Allah ya baka sai Allah ya ce wala tansa da sai baka min duniya kar ka manta banka na duniya da haka malumai wajibi ne ka je ka nemi ka nemi kasuwanci eh ko da kana karantarwa makaranta to wallahi nemi kasuwanci don kuɗin dala kuɗin juma'a ba su rike maka mata kudin juma ba su rike maka mata ka nemi kasuwanci ka rike ga manzo Allah ya shiga kasuwa yana yana kasuwanci sannan kuma tun kakin ya aure Khadija yana kasuwanci kuma gashi yawo khadija radiyallahu ta'ala ana kasuwanci kuma har ya rasu yana kasuwanci kaga bai kamata ba ka zauna saka ka kaci kana jiran manzon lazi sai an kawo maka sadaka bal ma shi sadaka bai bukata a rayuwa zakkan bai ma bai son zakka shikenan kawai dan dan dan wata zakka a zaka a walakanta da ku a cikin kasa Allah ya baka alqur'ani ka walakanta wallahi ba in kaga mutum Allah ya bashi alqur'ani ya walakanta wallahi shi ya so a rayuwa Allah bai baka alqur'ani kuma ka zama to kaskantacce a rayuwa sai dai in kai ne kaskanta da kanka a rayuwa wallahi in malami ya tsaya ji tsoron Allah ya rike abinda Allah ya bashi na alkurani ya nemi kasuwanci rayi ba wani mai kuɗi da zai wasa da hankalinka wallahi kowaye sai ka zauna da shi ka gaya mai gaskiya dan kasuwa ne kuma dan kasuwa ne kun haɗu kuma eh an komo aka juya sai ka sa rigar malanci da shi bai da ita kuma dole ka gaya mai gaskiya ka karanta mai ƙur'ani dan shi bai san shi ba kuma ga kuɗi ana kasuwanci kar ka zo da baka business nemi kasuwa ka tai a dama da kai kaga ka san da an malami ya fara kasuwanci sai fara ganin kai kaza da kaza to ka shiga kai ma a dama da kai eh ka saida ka sayar wannan shine kare mutunci kanka amma in ka zauna kullun sai an baka to kullun ba a tsare maka faɗi ba a tsare maka faɗi sai ka biyo ka sha wanka sai ka saka wata daga alhaji ce kai ba wannan ba shi ta ba to abinda alhajin yake iya sa kai ma ka je ka nemi kuɗin ka sa sai mi ka iya sa na iya sawa menene kuma sai abin da Allah ya bani ya baka shi ba shine alqur'ani sai mu ga mi kenan to Allah ya ce mali sai suka ce mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq gashi yana tafiya kasuwa suka ce laula unzila ilaihi malakun ina ma da Allah ya turo wani mala'ika ma'ahu tare da shi ma'ahu nazira ya zamanto mai gargadi idan manzan Allah ya zo ya yi wa'azi ya ce ni annabin Allah ne Allah ya turo sai mala'ika ya ce haƙƙun haka suke bukata Allah ya turo mala'ika tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda ya je yana wa'azi idan annabi ya wa'azi sai mala'ika sai ya ce amma ga mala'ika da Allah ya turo daga sama ku tambaye shi sai ya ce haqqun haka suke da bukata sanin su imani Allah ya ce kai ina ma a ce duniya ka akwai mala'iku suna tafiya mutuma inna to Allah ya ce wallahi sai mun turo musu mala'ika mutum sai mun turo musu mala'ika annabi sai zama to mutane sai a turo muku mutum jama'a muna fahimta sai Allah ya ce
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها نعم وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Allah ya ce laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu fayakuna ma'ahu nazira aw yulqa ilaihi kanzun ɗayan biyu ko Allah ya turo mala'ika tare da shi in ya zo ya wa'azi sai mala'ika ya ce to ni mala'ika ne daga Allah wannan manzan Allah ne ku gaskata shi aw yulqa ilaihi kanzun ko kuma a jewa masa wani taska na arziki aw takunu lahu jannatun ko kuma a ce gashi da wata katayyar gona Allah ya bashi dukiya kanzun a bashi wani kuɗi a rayuwa ya zama to ba sai ya fita yayi kasuwanci ba sai ya je kasuwa ba ya zauna ko ya ci arzikin Allah aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu janna ko kuma ya samu wata irin katayar gona duk abin da take ake da bukata cikin wannan gona yana da abin da zata kuma zata bi shi wa qala az-zalimuna sai ya'kulu minha yana ci daga wannan gonar wa qala az-zalimuna sai az-zalumai suka ce su ne di har yau da kafirai sai suka ce in tattabi'una illa rajulan mashura ku dai ba kowanne kuke biya ba kuke wa da'a sai dai namiji wanda yake mashura dan sihiri kaji wanzan Allah ake kira dan sihiri ya karanta musu alƙur'ani suka ce kai alƙur'ani suka ce sihiri ne wannan ya karanta musu suka ce asatirul awwalina kai suka kai suka ga bayar za su yi da manzon Allah sai suka ce ai annabi ma mahaukaci ne shi yasa Allah ya musu tahaddi Allah ya ce kai idan kun iya tunda dai ba ya zo da shi ya zo fa'atu bi ashri ayatin mithlihi ku zo da aya guda ku tankwace aya guda goma cikin irin alqur'ani tunda dai akwai fasaha gare ku ga balaga kun karanta kuma kun shahara wajen abin da ya shahi ilmul adab wal balaga to Allah ya ce ku zo da aya guda goma kwatankwacin alkur'ani in kuna iyawa a wata aya sai Allah ce kai ba ma aya guda goma ba ku zo da aya daya aya kadaya irin alkur'ani sai Allah ya ce kai wallahi ba su iya kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da aljannu duk duniya da mutanen duk duniya a samu turawa da larabawa a zauna da baƙaƙe da jajjaye duka a zauna wuri guda a ce a rubuta kwatankwacin aya ɗaya ta alƙur'an Allah ce wallahi ba ku iyawa walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashi na taimaka wa sashi babu wanda ya isa baka ga musailamatul kazzabu ba wanda ya da'a'in nubuwa bayan bayan rasuwar manzon Allah ya fito da shi ma annabi na kasa ana shedanu duniya annabi ya mutu ya fito da shi ma annabi ne zamanin Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda aga ce mai to yace shi ma ana mai wahayi hadda wahayi hadda littafi yace yadda aka bi manzon Allah Qur'ani shi ma akwai nashi littafi aka ce to suka kira suka ce nabi Allah suna a bakin su ayoyin da aka sauka maka ya ce ai kwanan nan ma da dimi-dimin su an sauko min suratul filu aka ce to ya karanta ya ce alfilu wa malfilu wa ma adara ka malfilu kada a ji wannan gasar shirme ne kai a ƙarshe Khalid bin Walid ƙarƙashin Khalid bin Walid aka kashe sa wanda ya kashe Musailamatul Kazzab shine wa wato wanda ya kashe wanda ya kashe Hamza yace na kashe wanda fi kowa alkhairi a duniya shine Hamza sannan kuma na kashe wanda fi kowa sharri a duniya shine muslimatul kadhab Allah ya gafarta muna to shine Allah subhanahu wataala yake cewa suka ce au yulqa ilaihi kanzun idan ma a jiho masa wani watan kanz wani taska na arziki au yulqa au takunu lahu janna ko kuma a ci sha da wata katiyar gona bai bukatar komi wanda ya akulu min ha zai dinga ci daga cikinta sai wa qala az-zalim Allah ce dai az-zalimi suka ce in tattabi'una illa rajulan masura ko ba kowa kuke bi ba sai dai namiji wanda yake dan sihiri sai Allah ya ce انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsala shugaban halitta ka kalla ka dibi irin suke buga maka misalai suke kawo maka wasu irin aqwal wasu zantutuka marasa kan gado suna kawo manzo Allah misalai kala kala Allah ce unzur kaifa darabu lakal amsal ka dibi irin suke buga maka misalai Allah ce fadallu sun bata akan bin tafarkin Allah subhanahu wataala wallahi duk wanda Allah ya kadarta ma shari'a ba wanda ya sai batar da shi haka wanda Allah ya kadarta ma bata kai masa duk wa'azin duniya na wallahi bai ji mutum nawa ana ta musu wa'azi kullum sai ya ji wa'azi kuma ya laihin shi kullum bai bari ba kuma ya doge na ta yi an ce gigara ba ta da kyawu ki bai kuma kullum tana ta yi wallahi ka barta haka manzon Allah ya yi da'awa ya yi ya yi sai da ya bar kafirai duniya manzon Allah ya ci bakin cikin rasuwar aminsa akan bai musulunta ba annabi ya tallata masa musulunci Allah ya ce mai innaka la tahdi man ahbabta manzo Allah ba kai ke yi ba dama alhidayatu qismani shari'a kashi biyu ce akwai alhidayatu tawfiq kuma akwai hidayatul bayan akwai shari'a daga ubangiji ne Allah zai sawa mutum shari'a yin Allah ne yin Allah ne ba na mutum ba sannan kuma akwai hidayatul bayan shari'a ta bayani za a zo a fahimtar da kai kuma mutum ya gane Allah ya ƙara shiryar da mu sai Allah ce unzur kaifa darabu lakal amsal karibi ta da suke buga maka musalle kala kala fadallu Allah ce sun bata fala yastati'una sabila ba sa iya me da abin suke gaya game da kai duk irin magana suke gaya maka ta muni ta lalanci ba sa iya me da ta ma'ana ba za su iya canza ta ba su riga sun furta Allah ce ba za su iya ba sai Allah ya ce تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا الله يتي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا الله يتي تبارك البركة girman albarkokin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yawan alkharran Allah subhanahu wa ta'ala in sha'a in Allah ya ga dama saboda ma sha'a ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shike abu kowa a duniya kuma duk abinda Allah ya ga dama ba zai abu ko da kuna so duk da kake son abu duk da kake son abu in Allah ya ce ba za ka same shi wallahi ba za ka same shi ba jama'a muna faita ka kai da son yariya ka ce in ba ita ba sai babaye in Allah ya ce baka aurenta wallahi baka aurenta kuma ka kai da neman kuɗi ka buga gwacin kasuwa ka buga wannan in Allah ya ce wallahi baka yin su wallahi baka yin su har abada tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka albarka ta tabbatar mu ubangiji wanda in ya ga dama ja'ala laka khairan min zalika sai Allah ya baka wanda yafi abinda suka tambaya alkhairi abinda suka nemi ma Allah ya baka in Allah ya ga dama sai ya baka duk abinda yafi su maza Allah ya zai iya roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya cika mi ɗakin masallacin da koyi wallahi sai Allah ya cika mi da su addu'a annaba kababbiya ce idan Allah ya ga dama zai saya wa manzon Allah ya bashi duk abin da yake so na rayuwa karibi duk duniya ba taɓa wanda aka ba zaɓi ba wajen mutuwa sai manzon Allah babu wanda ya kai kuma ba a yi shi ba wanda ya kai lokacin mutuwar da Allah ya kaddata masa ya yi kuma Allah ya turo mala'ika ya tambaye shi shawara wai kana buƙatar kwanaki ko kuma a karɓi rayuwarka wallahi baka isa ba kuma ba a yi ka ba har abada duk kudinka duk mulkinka duk iliminka wallahi amma manzon Allah shi kare aka baiwa zaɓi aka ce yari annabi ce ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la ya fi dai gane ma aljannatan ya Allah ka samu hadu da annabi shugaban halitta annabi Muhammad a cikin aljanna Allah ka hada mu da annabi cikin aljanna a ce muna fara da shugaban halitta kai abin zai kyawu to Allah ce tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika in Allah ya ga dama sai ya baka albin da yafi wannan alkhairi shi da abin da suka firi suka nema jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai Allah ya sanya maka gonaki gonaki tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anhar wanda koran mu suna gudana suna tafiya a karkashin ta ai karin karfin mulki a ce gaka da gonaki kala kala nan gona ce taka ce a ce daga daga daga sabon daga lisekin har sabon gari gona ce sukutum taka ta ta ta abarba guda kuma daga nan hakkon lamma ta kaza ce gashi nan kala da kala kasan mai kuɗi idan kuɗi suka kai kuɗi sai ga ya koma yayi gona tashi ta kanshi ko wurin hutawa to Allah ya ce idan Allah ya ga dama sai ya sanya maka gonaki wanda koramu suna tafiya a ƙarƙashin wannan gonaki sai Allah ce waje wai ja'allaka qusura kuma idan Allah ya ga dama sai ya sanya maka fali ka samu wasu ƙatan manya-manyan gidaje amma ka dibi saboda tawadu'un manzon Allah kaskantar da kan manzon Allah ka dibi gidansa irin yayin da gidajen ya kasance annabi akwai tawadu akwai kaskantar akwai zuhudu akwai gudun duniya abinda mutanen yanzu babu da shi kenan Allah ya samu dace sai Allah ya ce bal kazzabu bis sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira na'am Allah ce bal kazzabu bisa ba kai suke karetawa banzan Allah ba Qur'ani suke karetawa ba abinda suke karetawa Allah ce bal kazzabu bisaati hakikan sun karyata alkiyama ne su a ganin su kiyaman nan ba za a yi ta ba jama'a har yanzu akwai wanda suna ganin ba za a yi tashin kiyama ba Allah ce bal kazzabu bisa'a kafiran maka sun karyata da tashin alkiyama har suna tambayar manzon Allah yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha wai ya shirya kiyama za ta zo ka cika da kiyama kiyama shi za a mutu wai mutu wata taso Allah ce suna tambaye ka game da tashin kiyama yas'aluka an sa'ati ka annaka khafiyun anha kamar ka boye musu ne bayanin ilimin alkiyaman nan sai Allah ce qul la yujaliha li waqtiha illa hu ko ba wanda ya sani alkiyama wanda ke da ilimin kiyaman nan sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna sa'ata wa anna sa'ata atiyatun lariba shi ko a kada ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a Allah ya boye ilimin alkiyama nan kai inda ana ga mutum kwanakin mutuwa shi kana ganin ai da da an abin nan ka gode wa Allah da san kwanakin mutuwan ka ba wallahi shi akwai hikima cikin wannan sai Allah ya boye maka su to Allah ce bal kazzabu bisa'a sun karyata game tashin alkiyama game da su idan aka mutu za a tashi ai mutane hisabi sai Allah ya ce wa a'tadna mu kuma in ji Allah ya ce mun yi tattali mun yi tanadi liman kazzaba bis sa'ati da duk wanda ya karyata da irin alkiyama Allah ya ce wallahi mun tanada masa sa'ira wata kwari wato wani gida a cikin jahannama Allah ya kare mu jahannama farti farti ce sai da Allah ya tashi yana tsoratar da mutane akan jahannama sai da Allah ya kira sunan jahannama so 126 cikin alkur'ani Allah yana muna kashiri yana muna hannunka mai sanda akan tashin alkiyama akan jahannama nan Allah ce duk wanda ya karyata da inin alkiyama Allah ce wallahi mu ko mu yi masa tattalin tanadi wani huri wata watan sa'ira wata huta wata irin kallar huta ce Allah ya kare mu Imam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda da Allah ya ce sa'iran ya ce wato wata unguwa ce cikin jahannama wata unguwa ce da ake wace irin nau'in azaba Allah ya kare mu sai Allah ya ce
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا Allah ya ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin idan ita jahannama ta tsinkaye su jama'a za a zo da jahannama Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam a ranar za a zo da jahannama to Allah ya ce idza ra'atuhum idan jahannama ta tsinkaye kafirai ta kalli kafirai sai Allah ya ce sami'u laha taghayyuzan wa zafira kaji wani irin kugu kugi da ƙara yana tashi jahannama ta kadu ta mayyazu min alghairi Allah ce ta kusa ta tsage saboda hushi tana ganin makiya Allah kafirai ga sunan oba oba ga sunan aiwatan farti farti da mu ita lahira farti farti ne Allah ya ce wasiƙan ladina kafaru ila nari ila jahannama zumara za a tura in ka'an jahannama Allah ya ce tawaga tawaga in ka ɓoye wajen cin amana Allah ya sauwaƙe akwai shugaba da kowa cin amana sai ka biyo baya gare shi in ka yi kowa ƙwarewa wajen iya ta'addanci da mugunci akwai wanda ka iyawa in kafirci ne akwai fir'auna kuɗi gare ka baka fita zakka akwai karuna ilimi gare ka ba kana wa'azi baka aiki da shi akwai karuna duk abin da kake takama da shi akwai wanda ubanka ne wallahi ya huce ka ya zarce ka duk abin da kake takama da shi a duniya akwai wanda ya fice ka wani abin da wallahi baka iya yi shi cikin kahircin ba to Allah ya ce zumara Allah ya ce izara atuhum idan jahannama ta tsinkaye su ta ga in jahannama kafirai sami ula ha za ku eh min makanin ba'idin daga huri mai nisa kafin a zo da ita kusa gare su Allah ya ce sami ula ha ta gayyuzan wa zafira kaji wato bacin rai da kuma gurnani da kugi yana tashi daga jahannama saboda bacin ranta Allah ya kare mu shugaban halitta annabi Muhammad ya ce idan aka tashi alkiyama kafin Allah ya fara wa kowa hisabi za a tsayu ne ana tsaye ba mai motsi ba mai cewa uffin ba mai cewa na gaji bayan Allah suna cikin unar Allah da babu wata una sai unar Allah Allahumma ja'alna minhum amma kafirai suna cikin rana azaba ta kai matuka to a ran nan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka kawo jahannama sai Allah ya sa a buga siradi a saman jahannama manzala ce ba wani annabi ko manzon da Allah ya turo face illa jassa ala rukubatehi sai ya gurfana a kan guwayensa ba wanda iya ba wanda cinan sa yake iya dokasa jama'a an ga jahannama zaka ga tana gurnani tana cewa ya Allah ka bari in sanya kowa da kowa Allah ce ma jahannama ki hakuri ba ma hisabin ba akwai mutanen ki har yau akwai mutanen Allah akwai yan aljanna shine Allah ya ce idza ra'atuhum min makanin ba'id idan jahannama ta tsinkaye ɗan gidanta al'ummata daga muturi mai nisa Allah ce sami'u laha taghayyuzan za ku dinga jin wani watan taghayyuz wani bacin rai daga wajenta sannan wa zafira sannan kuma ga abin da shahi kugi tana wata irin ƙara wanda baka taba ji irin ta ba a rayuwar duniya sai Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da دعوا هنالك ثبورا نعم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل
na suka ramu cikin aljanna nan ya kamata mu kwana ayi mu za su samu fa fassaruwa ba sai dai gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda shi yasa na so Allah mai bar mu cikin ayoyin aljanna mu kwana a cikin aljanna Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi